الله وبركاته
wannan tana yi karanta wacce
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب دكي بيان فضلا درجة مرتبة صحابا من الله صلى الله عليه وسلم mutane ne kamar kowa amma darajar cewa sun samu suhuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kara musu matsayi daga darajar kasancewa ka ka zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar matsala bace a cikin addinin musulunci sai yasa ko cikin riwaya malaman duk malaman sun za su yi mutum maimakon sai aikatar sai ai sahabi ne lahu suhuba ai sahabi ne mana in an ce mutum sahabi ne magana ta kare ba ta bukatar kuma ka kawo ka zube akan faifai ana bincike ana tattacewa an gama matsala ta gama eh na farko ya ce fadlu abi bakirin siddiq radiyallahu anhu falalan sayyidina abubakar as-siddiq mai yawan gaskatawa al-mubaligu fi tasdiq eh shi sa aka ce fasidqu fil ghari was-siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min al قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأهوس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ku shaurara ku sahabbaina kowa ya kasa kunnensa yace inni ni manzon Allah kenan ke magana sallallahu alaihi wasallam abra'u ila kulli khalilin min khillatihi duk wanda ke jin cewa shi khalil badadai na ne na mayar masa na barranta saboda me walau kuntu muttakhidan khalilan da a ce zan zabi mutum ya zamo khalili ina ma na khalil muhibbu ma ai masoyi ne kenan mai sa aka ce khalil masoyi amma ne ba da dai ma na soyayya ta kai makura da zan ɗauki wani ɗaya a cikin mutane ya samu wannan matsayi lattakansu ababakarin khalila wannan kadai ya isa na bakar har ana da kasa da duk duniya baki daya su ce su faɗi duk abin da za su faɗa game da abubakar ba zai kore abin da manzon Allah ya faɗa ba ne annahu ma yantiku anil hawa ana wa anta wa huwa nantiku anil hawa wanda ya wanke sayyidina abubakar harshen da ya wanke sayyidina abubakar la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa amma duk wanda ke magana game da sayyidina bakar yantiku anil hawa yantiku anil dalal alaysa kadhalik aba bakrin khalilan sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna sa'ibakum khalilullah me yasa manzo Allah ce duk wanda ke gani ke ji da cewa shi badadayina ne to a a da a ce zan dauki wani mutum ɗaya zama badadayina Abubakar ne ya cancanci wannan matsayi saboda inna sahibakum khalilullah man sahibuhum sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ai mutumin la mutumin ku abokin ku khalilullah ba da Allah ne Allah ne ya dauke bare قال وكيع يعني نفسه tunda ka samu hulla ta Allah madawakin sarki kuma ina roƙa da hullan wani makhluki eh duk wata hulla ta makhluki kasa da wannan wannan kadai ya isa na bakar alfahari har ana da kasa manzon Allah ne ya wanke shi tsarkaka shi dan darajarsa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما نفعني مال قد ما نفعني مال أبي بكر باب وتدوكيا قوة كئي da ya taba yi min amfani irin yadda dukiyar abubakar sai min amfani fabaka abubakar shi zanna bakar ya shi zubar da hawaye shi zubar da hawaye wa kala sai faɗi kalma da take mashuriya ke nuna ladabi da tawazu an ci game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake wajibi ne akan kowa ya manzon Allah ladabi wa kala shi ce hal ana wa mali illa laka ya rasulullah hal ana wa mali illa laka muga tawadu'anci sai da ya mai da kanshi kaman bawa wanda ba shi da wani matsayi hal ana wa mali illa laka saboda matukan tawadu'anci game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda ake nema kenan ayi ma manzon Allah tawadu'anci a girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya saki baki ya ta faɗa a bugu waya kaza kaza kaza kaza kaza sai ka rasa ina shi dan ya shigo da mutane wannan ne mutum sai bugu waya malam ina iyayen manzo Allah suke cewa iyayen kamunan ladabi ina suke ina iyayen ka suke kai kai ina iyayen ka suke duk wanda ya ce maka ina iyayen manzo Allah suke ka ce suna lahira a to ina suke suna lahira sai kaga suna lafiya duk abin da zai cutar da manzon Allah su zai bata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan da yadda kai kowane babba ne zaka ce iyayen shi eh ka duba babba iyayenka akwai dadi shi ina shi ko duk wanda ke tambaya a ce ga inda iyayensa zai ji dadi ba zai ji daɗi ba to manzon Allah zai ji daɗi zai ɓata masa ko zai murna sai wannan shedan ne ke so shigar da nifaka ainihin wannan tambayan baka ya hankali ba shedan zai saka maka nifaka a cikin zuciyar ba kai ladabi game da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an fahimta babu me zai amfani da kai me shi yasa na ce maka ba a san yadda aka yi shedan ya shiga wa mutane da kar malam to ina ba iyayen ma iyayen manzon Allah su in ce iyayen ma baka ce ma mahaifa iyayen manzon Allah su ko ka ce mun suna lahira to manzon Allah sai ka kashe waya to ya to haka baka sai ka kashe waya dole ne sai ka kunna wayar ka sai ka kashe waya ko ko kai ma kai ma zan ce kai ina iyayen ka suke kai ina iyayenka suke kai ka san inda iyayenka suke me yasa baka damu da tambayi ina iyayenka suke ba ba wanda ya taba yin wannan tambaya ba wanda ya wanda ya tambaya ce aina abi wacce ya tambaya ne wa kansa to in ka ji kalma magana da tafi karfin hankalinka ba wanda Allah bai jarabe shi ba fa Allah wadda sarki ya jarabi ba ya kawo matsala za su yi fahimta da bisa wata matsala ta fi karfin hankali ka sai ka ajiye ta kawai da haka in kaji kalma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin fahimta ka sai ka ajiye shi kawai abinda duka ka kasa fahimta shi ba lalle da abinda yake lalle ne addinin ka zai tafi da shi Allah zai bayyana maka shi an fahimta ai mun ga ladabin da sayyidina bakarai hal ana wa mali illa laka ya rasulullah sai da mai kwarara sai da fitar da hawaye tukunna yana kuka yana ce ta manzo Allah dan ni da dukiya ta duk ba naka ba da ni da dukiya ta duk in ya zama na ne kai na naka ne dukiya ta kuma gudana an ga tawazu an ce da ake martaba manzo ake manzo Allah tawazu an ce yanzu sai na baka ya mai da kai shi matsayin bawa ne ba kaman bawa saboda yayi me yayi ma manzo Allah tawadu'anci masa hadisi na biyu kenan ko ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu abi bakr to me kuma ya saura duk wata dukiya duk wani kudi da ka sani duniyar nan ba wanda manzo Allah ya mora kamar yadda ya mora na sayyidina Abu bai ishe shi ba قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس وأن أي محل الشاهد واضح نكو وسي أن تتونا في ليس النسي نكو عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ruwayar daga sayyidina aliyu aka rawaito sayyidina aliyu ya fada da bakinsa mai albarka ya ce me ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakarin wa umaru sayyida kuhuli ahalil janna su ne shugaban alkahalu daga shekara talatin zuwa shekara hamsin mai kenan in ka ce dattawa ba zai taba 'yan shekara talatin ba dan shekara 30 suna cikin dattawa to matasa don ka kai 50 kace dattawa shi ko bai zuba zai shafi yan shekara 30 su sai a ba shi wani suna kenan za a ba su eh gwarza gwarzo eh bara da fama yanci sayyida kuhuli ahlil janna su ne shugaban mai gwarazan 'yan aljanna ai aljanna ba tsufa ba girma ai magana ne dangane da yadda suka bar duniya min al-awwalina wal akhirina da daga farkon halitta har karshe illa an-nabiyina wal mursalina aka tokace annabawa da manzannai kadai har kai da kanka da kake faɗa magana game da bakar wanzu Allah ya nuna maka cewa sai na bakar ya fi ka ya fi ni ya fi kowa eh la tukhbirhuma ya ali ma dama hayyaini kai ali kar ka ba su wannan labarin matukan suna rayi kada ka faɗa musu su ya aliyu da wa ake magana wa ke faɗa masa Allah ya ishe su ai duk duniya kuma zo su faɗi wata kalma ai ba za ta yi ɗaya bisa biliyan tiriliyan na mun abin da fito harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bila munasaba babu babu munasaba tsakani da ai baka gani duka sayyidina aliyu sai da yawa sayyidina bakar yadda sayyidina umar insha Allah قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أهل الدرجات الأولى وأنك يقولوا لوانا الدرجة السما يراهم من أسفل منهم وأنك كسد سوينا غنينسو kama yuran kaukabu talibu fil ufqi kamar yadda ake ganin taurari da ya fito a sararin samaniya fil ufqi min afaqis samai wa inna ababakr wa umar minhum matsayin sayyidina abubakar da umar sun kai wata wa an'ama ma dalla da darajar sayyidina abubakar da umar wa ya faɗi wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ko eh قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش, حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي inni la adri ma qadru baqa'i fiku ban san sauran abin da ya raguwa min na rayuwa ba a cikinku ban san eh, zuwa yaushe ne ba to in saboda haka duk wani abin da ya faru ga inda za a koma mana matukan manzon Allah na ciki shine makoman wajen kowa duk wata matsalar da ta faru ko to sai manzon Allah ce faqtadaw billazaini min ba'di ku yi koyi da waɗanda suke guda biyu da suke bayana wa ashara ila abi bakar na umar wannan bai ishe su daraja ba ya ishe su ko bai ishe su ba duk wani wanda zai faɗi wata magana sabanin wannan kan sheke kan sheke zagi eh قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبي ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول إتي ناج عبد الله بن عباس ينا فلا عبد الله بن عباس ما أهل البيت يقول يتي لما وضع عمر على سريره lokacin da sayyidina Umar ya bar duniya aka dora shi akan gadansa ko za a wanke shi ko akan annashi za a tafi da shi iktanafahu an-nas yad'una wa yusalluna sai mutane suka yi ca a kansa suna ta masa addu'a ana ta addu'a ana masa addu'a ana yabon sa kai kaza Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza aw qala yusnuna wa yusalluna alayhi qabla an yurfa'a wa ana fi kafin a dauke shi a je a binne shi falam yaruni mai bada labarin ce ba abin da ya firgitar da ni illa rajulun qad zahamani wa akhadha bi maitimi ina zai haka sai wani mutum ya kama baki kafar na haka mana ya matse na haka farka farka ina juyawa fa'iza ali ibn abi talib lokacin sai na umar ya rasu an lura kan za a yi shuwanka ko za a dauki an ashi a tai wanda ya zo yana ta addu'a Allah ya maka kaza Allah addu'ar sahabbai ita za a karba ko addu'a wanda su zo karshen zamani wannan ya faɗa wannan ya faɗa ya ce haka kan ina tsaye shi na ji an danki kafada ta haka an matsayi ne haka ina juya su daga sayi na aliyu ibn abi talib fatara hama ala umar ya ce allah ya ji kan sayi na umar allah ya ga'i sayi na aliyu da kashi fatara hama ala umar sun makala sa'an na sayi na aliyu fada da bakin shi mai albarka ma khallaftu ahadan ahabba ilayya an alqa allaha bi misli amalihi minka sai na umar Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka kai kaza kai kaza kai kaza ai ba wanda nake son na hadu da Allah da irin aikin sa sai kai wa aymullahi daran ila Allah sayyidina ali ke in kuntu la azunnu la yaj'alannaka Allahu azza wa jalla ma'a sahibaika naran ila Allah dama ina kyauta azzanbi mana yakin ina kyauta zaton Allah madaukin sarki zai hada ka da kai da abokanka zuwa ne abokansa manzon Allah da sayyidina abokan ba haka ya fada ba salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs aka aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aka sayyidina bakar gar yammacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa aka ce duk wanda sunan shi Abubakar mai duhur shara kira shara kira shi garba garba garba ma sahibaika wa zalika bai sa sai na ya faɗi haka yace na rantsi da Allah dama na san cewa Allah sai al gashi nan ko la yaj'alannaka Allah bil qasam nur tawkid wallahi Allah zai hada ka da abokanka guda biyu zuwa ne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar me me ce hujja sayyidina Ali wa zalika saboda anni kuntu أكثر أن أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر يتي سو دهوا إن جمع الله صلى الله عليه وسلم أنا فنجوا ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر yace so dai wannan jin manzo Allah ce ai tare da Abubakar da Umar muka tafi tare da Abubakar da Umar muka dawo tare da Abubakar da Umar muka shiga wake wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu azunnu sai na kasance ai ina masakankance cewa la yaj'alannaka Allahu ma sahibaika wannan magana sai da Ali yake kuma hadisin daga Abdullahi dan Abbas to sai kuma wa eh ce sai ka sun san ni na san su sai kaka sun san shi ya san su to ga shi ga abinda sai na ali da kanshi to sai kaka ya za a yi kenan ina kuke jin mutane kuna zuwa cikin halaka قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هذا نب- هكذا نبعث ولا حديث ضعيف manzo Allah ya tusa kanin sai ce haka za a tashe mu mas'ala wani in Allah ya nufe shi da alkhairi annabi ya haya da Allah ya sa ya zama annabi kuma Allah ya sa mai suna ya haya aka sa mai suna ya haya sai Allah ya kaddara zai zai ci gaba da samun lada ya aka yi aka kashe shi shi ya samu shahada to sai ladan shi ya ci gaba to amma da ai daga ce ce al'amari sai a kyale ya duk abin da bai kasance ba a yi kokari kar ya kasance abin da ya kasance kuma sai a duba me izina a ciki Allah ya kaddara ladan sai na abubakar ba zai yake ba har a tashi alkiyama isa ya jarrabe shi da masu zagi ladan sai na umar ba zai yake ba har tashi alkiyama isa Allah ya jarrabe shi da masu suna dauke laifin shi suna aikin su suna bashi eh suna ɗauke laifinsa suna ɗauka aikin suna bashi sai na abubakar sai na umar sai na usmanu na na khadija ai na na fatima ai, na na aisha na na hafsa abin mamaki ne mafi kusanci da manzo Allah shine sai na abubakar da umar da matansa to su ne kuma abin waɗanda ake ne to ina ma nan wannan magana lahum ajrun ghairu mamnun قال حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس خنيس قال حدثنا مالك ابن مغول عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يشي ابو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين باقي آية تندك فرقم حدثة حكر شيء ومنظر الله يتوقع annaba da manzannai su kadai ne suke sama da abubakar da umar duk wanda yake ba annabi ba bane manzo bane yana suna sama sai da kul ahlul janna aljanna mutane nan mutanen kare kano kare suka shiga aljanna za su shiga aljanna mutanen duk wanda ya shiga aljanna yana cikin wannan magana sai annaba da manzannai kadai sayyida kuhuli ahlil janna illa al-anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا احمد بن عبده والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المؤتمر ابن سليمان عن حميد عن انس قال قيل يا رسول الله سيدنا انس يجي انت من منزل الله كتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك اي الناس ahabbu ilaika wane ne cikin mutane baki daya bi soyuwa ka fi so qala aisha قيل من الرجال قال أبوها an gaba ko waɗannan kaɗai hadisi ɗaya ka ɗauka ya ishe na abakar har ala da kasa duk duniya baki ɗaya su hadu su yi ta faɗa su yi ta faɗa su yi ta faɗa wallahi tallahi kansu suke cutarwa sai na maka ko kwarza ne ba zai sha Allah ne ya kaddara musu lahum ajrun ghairu mamnu za su samu lada fiye da ghairu manqus ko fadlu Umar radiyallahu anhu bayanin fadlan sayyidina Umar radiyallahu anhu قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الزريري أنا عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة نتشم عائشة أي أصحابه كان أحب إليه ولين cikin sahabban manzo Allah manzo Allah ya son shi qalat Abu Bakr tace Abu Bakar qultu thumma ayyuhum sa'annan bayan Abu Bakar sai wa قالت عمر تجي سيدنا عمر قلت ثم أيهم قالت أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة حديث صحيح سيدنا عمر wannan bai ishi sayyidina Umar ba ko da yake wancan hadisin da muka karanta cikin farnan sayyidina Abubakar kafin a bayyana farnan sayyidina Abubakar sai da aka bayyana farnan sayyidina Umar ba ka bane ba eh قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوال بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال يجي لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل صناع الإسلام عمر وانا حديث ضعيف malaman ahli sunna ba ruwan su magana ta yi zaki ta yi zaki ta yi menene za ta ga wane ne ko ta zo ne me sanadi in sanadi ya inganta shi ne shi su dauka in sanadi bai inganta ba ko wane ne shi su a wannan sanadin bai inganta ba saboda sayyidina abakar sayyidina umar sayyidina usmanu sayyidina aliyu nana aisha hafsa ba talakawa ba ne da za a je a tattaro musu hatsin bara a tattara a suna da akwai hadisan ingantattu da suka isa su wanke su ba sai an je an lalama waɗanda ba su inganta ba an fahimta قال حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال انبانا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة هذا حديث منكر جدا وأن حديث ضعيف قال حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك ابن الماجشون قال حدثني الزنجي ابن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم اللهم منظر الله يكي الدعاء إلى ركوع الله أعز الإسلام بأمر بن الخطاب خاصة wannan ziyara khasatan ne ita ce ta kawo illa cikin sanadi a cikin hadisi amma in ba haka ba riwaya da ta zo sahihiya Allahumma a'iz a'iz al-islam bi ahabb al-umarayn indak Umar ibn al-Khattab da Amr ibn Shab shine wa Abu Jahl manzo Allah ce Allah madaukakin sarki ka daukaka addinin addinin musulunci da ɗayan waɗannan Umar guda biyu Umar ibn al-Khattab da Amr ibn Shab shine wa Abu Jahl saboda lokacin suna da karfin da in sun musulunta an daina koyewa kenan an daina koya komai za a kokiri ne a faɗe shi game da addinin musulunci to sai Allah ya zabi wa ya zabi Umar ibn al-Khattab mahallu shahidi ke eh قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ابن سلمة قال سمعت عليا يقول اتناج سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ينا فدرجوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبي, أبي بكر عمر sai na ce yaggin mutane bayan masu Allah abubakar bayan abubakar kuma sai na umar sai na aliyu da kansa yake fadar wannan maganar ko? alaisa ka zalik da yanzu lokaci ne ya kai sai a rinka dama an ta kullum ana magana ana cewa likitoci su sun yi dabara da suka gyara hanyar likitancinsu da duk maganin duniyan nan ɗaci ne da shi ga raɗaɗin zazzabi ga ɗacin magani mara lafiya na ji da raɗaɗi a tilasta shi a ba shi magani mai ɗaci sai suka ce ya kamata a ɗauke mishi ɗayan wa'annan abubuwa a cire mishi radadi dai sai a hankali sai ya sha magani to maganin kuma da zai sha ya samu lafiya yana da wahala sai suka ce to bari a sauwake mishi wannan wahalar duk dacin magani sai a mai da shi capsule in aka mai da shi capsule sai ka haje ka sha ruwa ba za ka ji komai ba sai dai ya shiga ciki ya maka aiki to yanzu lokaci ya kai na yadda za a canza salon wa'azi da kalantar da karantarwa yan kurakuran da suke faruwa su ne duk sa'an da aka zo ana ilmantar da mutane ko ana karantar da su sai a mai da abin kaman fada kaman jayayya komai ana yi da tsawa da tsanani da karfi da binibi sai mutane su kasa fahimtar ina aka nufa to shi ne aka ce yanzu a cikin ruwan sanyi ake so a fahimtar da mutane don su fahimta saboda aka ce alhaƙa'iku murra gaskiya fana da ɗaci ba ku ba wuce ke fada ba kasan gaskiya fada ci ne da ita ba ku ba wuce baya fada haka yana fada ko baya fada haka yake fada to shi aka ce sheku aro ma gaskiya din nan kalmomi masu daɗi kalmomi masu daɗi saboda wanda ake fara wa gaskiya din nan ya samu a bashi dama ya iya daukan kalma gaskiya ya aiki da ita an fahimta in ba haka ba maimakon a shiryar da shi sai a kara rikita masa lissafi an fahimci wannan matsala sai a kara rikita masa wannan lissafi shine sayyidina mujahid yace ma ahlamaka ya allah ya allah barkin sarki kana da hakuri da yawa الذي يقول أنا ربكم الأعلى قل تقولا له قولا لينا فما بالك بالذي يقول سبحان ربي الأعلى هذا الذي يقول سبحان ربي الأعلى متى يقول هذه الكلمة وهو راكع أو ساجد منتهى التظلل منتهى التواضع منتهى الأدب منتهى الإبادة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم wanda yake cewa ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi akwai wani abu kuma sama da wannan fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula amma duk da shi Allah ce izhaba ila fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu فما بالك بالذي يركع أو يسجد ويقول في الركوع أو السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أيهما أولى بالقول اللين أيهما أولى بالقول اللين الذي يقول سبحان ربي الأعلى وهو راكع أو ساجد an fahimta da shi sa duk waɗanda suke ce muku sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina nana aisha wallahi tallahi fatar da ku suke gaskiyar magana ita ce abinda manzon Allah ya fada ba abinda wani manzon Allah ya fada eh dabaru ne ake muku a hana ku karatu sai a ribaci rashin iliminku sai a yi muku shigo-shigo ba zurfi sai a kai ku a baro والله تالله قتل قال حدثنا محمد بن الحارث البصري قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سيد بن المسيب أن أبا هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي منا زون وجم منزل الله صلى الله عليه وسلم قال قال الضمير يرجع إلى من من القائل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني في الجنة مظلة إنا بجي سينغني أتشم الجنة مفارك النباوة منيني يعني فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر manzala ce ina bacci sai na gani gashi cikin aljanna sai na je wani wani bene babban gida bene babban sai ga wata mace dab da gidan tana alwala fakultu liman hadha alqasr sai na tambaye ta wannan gidan wane ne wannan benen wane ne wannan vilan wane ne wannan hotelin wane ne wannan babban gidan na wane ne qalat li umar yace ai gidan umar ne fazakartu ghairatahu manzala ce ana cewa gidan umar ne sai na tuna kishin sayyidina umar baya so a ga matarsa saboda tsananin kishi da kiyayewa ai sun ka- manyan sun kasance malamai suna cewa namijin ko dama ba zai gifta ko gilma kofar gidansu sai na tuna da irin kishi sayyidina umar fa wallahi mudbira sai na koma قال أبو هريرة فبكى عمر شن فبكى أبو بكر نعم فبكى عمر فقال سيكوكا سيكاد باكيتي أعليك بأبي وأمي يا رسول الله أذان da ya kuka sai ka da baki ce a alaika a alaika bi abi wa ummi a garu ya rasulallah ya manzu Allah kai zai wake shi ai da cikon magana ce ina ma da ka shiga gidan a in manzo Allah ya shiga gidan albarka zai kara masa to sa'annan suka ce to ai a lahira a cikin aljanna babu taklifanci to wannan matan alwalar da take kuma alwala ta ce musu eh nur eh nurun ala nurin aha da ai nurun ala nuri shine in kai alwala sai kuma fa ahdasta sai kai abin da ya walwar alwalan shine kai alwala ke sai kai alwala alwalan ba ta warware ba sai ka sake alwala shine nurun ala nuri to can babu wannan matsala babu hadasi la asgar wala akbar eh eh wai nishaɗi ne na jin daɗin tasbih me ka ce ya abarka ya ya ina mana abarka haka an ce ba ta yi alwala ba ne cewa aka yi lahir a cikin aljanna ya ba ta kalifanci ba ta kalifanci sallar nan da kake ji wahala da fitar da zakarar wahalar su kenan duniya kana shiga aljanna wannan maganganu duk babu su wayannan matsaloli duk babu su to sai aka ce gashi tana alwala to shi ne malamai da sun ga matsala shi ne sai a yi ta fama a yi ta lalabe kafin a samu mafita ba haka bane ba shi ce nishaɗi ne saboda jin daɗin tasbi
muhimmancin alwala ga mai yin ibada saboda ita alwala ita alwalan nan duk sanda mutum zai yi wani abu na ibada yana da kyau yi alwala idan yi alwala fi darin taklif ala fi darin taklif fi duniya amma fa fil jannati fama ma'ana fama ma'ana lodo saboda muhimmancin alwala a kan makasawa ina jinka wancan eh ƙarin godiya ga Allah madaukakin sarki Ta shi- ta samu shiga kuma ta samu yana jinka Mm.
sallar ta abudar eh sallar ta ta abudar وتتوضأ تلذذا لا تعبدا ايه abin da suka faɗa ke ma'ana wai alwalan ba dan ta'abbudi bane babu wannan sai dai jin daɗi son alwalan yasa take yi eh in kana son abu a cikin aljanna Allah zai baka kuma zai baka ba a cikin Buhari ko Tirmidhi da muke karantawa ak manzo Allah ya bada labari wani bab- manomi ne ko makiyayi ne a manomi ko makiyayi manomi ne ya ce ina ba da ana no- aka ce da ra- da noman da girba da komai da komai a lokaci da ya kayi ka gama in nema kake sha'awa in ke ba in kai makiyayi ne da kiwon da kaza kaza da ce an an gama ba abin da ke raka gida ba an ce musu lahum fiha ma yasha'una ita kuma tana so ta yi alwala sai ta yi alwala waye zai halatta an gama da wannan ko وين قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن قضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر الغفاري يتي إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به manzo Allah ce Allah madaukakin sarki ya aje gaskiya akan harshen Umar yana faɗa wayannan duk ba su san digirin girmamawa ba sun isa ko ba su isa ba to duk duniya su hadu su faɗi akasin wannan wallahi su suka yi hasara ba abin da ya shafi sayyidina Umar a yanzu su wanne zuriya sayyidina Umar babu in ma an faɗi abin da yake jafa'i waye zai ji sai sauran musulmai sai sauran musulmai yasa da ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kada wani ya zagi wani kada wani ya muzanta ma wani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadlu Uthman radiyallahu anhu dhun nuraini قال حدثنا مروان أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة هو النبي هذا أبو كنت في ساعتين الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان سيدي ولا حديث ضعيف سيدنا عثمان يا فكر في أتوقع درجة الحديث ضعيف إيه kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ayabe shi da abin da bai dace ba talaka wanda ba ya da shi shine ake tarawa nan taro nan menene kwandala nan kucika wannan tsohon riga sai a tattara a bashi amma mawadaci fa ya fi karfin a yi rufe abubuwa ko da shi sa muka ce so da yawa abubuwan da suke fada din nan shine yayi kama da cewa alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amda min al-asa wannan takobin na da kaifi yafi sanda kaifi yabo ne a ya zai wannan takobin na da kaifi yabo ne ko ba yabo bane ya ma fi sanda kar tai kaifi قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد في منظر الله يا حبيب عثمان أكوفر مسلاتي فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صلاة رقية على مثل شهبتها وأن حديث ضعيف قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة manzon Allah ya magana game da fitina da za ta faru faƙarrabaha sai kusanto da ita ce ta kusa yana cikin magana fa marra rajulun muqanna'un ra'suhu manzon Allah na cikin magana sai ga wani mutum ya zo ya rufe kansa ya lullube kansa yana tafiya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha yawma idhin ala huda ala huda fitina fa ta kusa fitina za ta faru sai wani wani mutum ya zo ya rufe kansa yana tafiya ba san kowa ne ba sai manzo Allah ce haza yawma idhin ala huda wannan da kuke gani ranar fitinan shi kan shari'a yake fa wasabtu fa akhadhu bi dhilai usmana yace sai ne tsalle na kama dan sai sayyidina usman ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كما سيدنا عثمان سيدنا جيو جمع الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيدنا جمع الله صلى الله عليه وسلم hada wannan kake nufi kala hada ya ce iya wannan manzon Allah ce kana kan shari'a sai kuma mai قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج ابن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله كرمت دتشي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتشي. يا عثمان يا كي عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما إن الله يجب أن تدعونا الأمر يؤراك كخلافة وترانا فأراد المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه إن الله يدورك munafikai suka suka ce ka cire wannan rigar tufa ana nufi da wannan khilafa din kenan kada ka sauka ya kulu zalika salasa marratin manzo Allah ya faɗi haka su uku qala nu'man nu'man ce fa qultu li aisha sai na faɗa ma aisha ma mana ake an tu'allimin nasa bi hadha me hana ki sanar da mutane wannan kalat unsitu an mantar da ni wannan magana yanzu na tuna قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه منظر الله صلى الله عليه وسلم يفدا لوكacin da yake ya zai bar duniya wadittu anna indi ba'd ashabi ina ma da waɗansu cikin sahabbai na na kusa da ni kulna ya rasulullahi ala nadulaka ababakar yusuka ce mu kira ma abubakar ne kana son wani sahabban waɗansu sahabban suna kusa da kai mu kira abubakar mana fasaka ta ce komai ba kulna ala nadulaka umar mu kira umar ne fasaka ta ce komai ba kulna ala nadulaka usman ko mu kira usman ne kala na'am yace eh a kira usman faja'a fakhala bihi sayyidina usman yazo sai manzo Allah ya kadaita da shi suna ganawa faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu wa wajhu usman yataghayyar manzo Allah na yi masa magana fuskar sayyidina usman na canzawa qala qais fa haddathani abu sahala maula usman yace abu sahala maula usman ya fada wa qais anna usman ibn affan qala yawm ad-dari يوم الدار وما أدراك ما يوم الدار أي أنسى يوم الدار كنا يوم الدار أي تاريخي من المسلمين لغة يوم الدار يوش كنا لا كشوا سيدنا عثمان يكي yace sayyidina usman ya fara yawmud dar إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا منذ الله صلى الله عليه وسلم يا يمين الكوري ko ya yi min wasiya ko ya faɗa min wani abu fa'ana sa'irun ilai ni zan tafi zan wannan abin zai zan tafi ciki zan tafi wajen wannan abin ai wata riwaya wa ana sabirun alai zan yi hakuri akan abin da manzon Allah ya faɗa min da وقال علي في حديثه وانا صابر عليه علي يفدا cikin hadisin shi wa ana sabirun alai manzo Allah ya min wasiya min wata wasiya ya fada min wani abu zai yi hakuri akan abinda manzo Allah ya fada min qala qais fa kanu yarawna zalika wa kanu yarawna zalika al-yawm qais ce sai suna ganin wannan ranar ke me manzo Allah ya fada masa manzo Allah na zaune sai na bakari zai sallama manzo Allah ce a bar ya shigo sai na Umar ya zai sallama ai ce a bar ya shigo fa basharahu bil jannati bashiru mana azillahu wa bashiru bil janna sai na bakari na ce manzo Allah ce ka shigo kuma kai dan aljanna ne zuwa can sai sai na Umar ya zai sallama ya ce azillahu wa bashiru bil janna ka ce ya shigo shi dan aljanna ne manzo Allah ce dan aljanna kuma kai ka ce sai sayyidina usman yazo yana ce sai wake sallama sayyidina usman ne yace azdillahu wa bashirhu bil janna ala badwa tusibu ce ne ya shigo la ne maraba kuma ci dan aljanna ne amma fa akwai masifa akwai masifa to shine wannan sayyidina usman ya tuna yace manzo Allah ya mai alkawari yace abin zai faru kisa ana sabirun alaihi ya ce masifa za ta same ka sanadiyar shiga aljannaka wannan masifa sa'annan kuma ya ce Allah ya saka maka riga ko ya jibintar da al'amarin al'umma gare ka munafukai suka zo suka ce ka fitar rigar ko ka sauka kada ka sauka ka yi hakuri ka jajirce ka mutu ka shahidi fa ana sabirun alaihi qala qaisun fa kanu yarawnahu dhalika al-yawm فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه أقول لك تشيكو akwai bayani ko sai na aliyu eh gadan ga sarkin yaki tashi wata inshora mai ce ce tambayar game da inshora
yana magana da wanda wanda ya tambaya shi ya ce wai masu yin tura ke kada kadara ba ke nan mai ce ce inshora mai inshora magana kuka kawo masu yin inshora ba su yadda da kaddara ba kenan ku to shi ne aka ce ainihin alhukumu bin shai'i farkon an tasawuri azartar da hukunci ya halatta ko bai halatta ba ya danganci fahimtar da aka yi mai jace inshora mai inshora malam kamar yanzu yadda ake a kano lafi waje ne na shiga motoci zuwa jihohi haka daban daban idan ka je bayan ka biya kuɗin mota idan ya je bayan ya biya kuɗin mota
اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم